وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba sha biyu ga watan ramadan hijira tana da dubu da ɗari biyu dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da sha biyu ga watan uku miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyar za mu shiga darasi na tafsirin alkur'ani mai girma allah ka sa mu dace bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أولئك أصحاب الجحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم wa'uzu bika min an utala min tahti Allah madaukakin sarki yace qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nazirun mubin yace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qul ka gaya wa kafiran duniya kace musu ya ayyuhan nasu ya ku mutane ai ahla makka yana nufin mutanen makka da sauran mushrikan duniya gaba ɗaya ka ce musu innama ana lakum nazirun mubin innama kadai ana ni nazirun mai gargaɗi ne mubin mai bayani lakum gare ku ina muku bayanin abin da zai same ku ne idan ba ku zo kun tuba kun bi Allah ba amma ainihin azaba ba a hannuna yake ba balle ku ce wai kuna gaggawan yaushe za a kawo azaban da ni da ku gaba ɗaya ba mu san lokacin da Allah zai ka azaba ba sai lokacin da Allah ya kayyade ni dai an aiko ni ne in zo in muku gargaɗi na ainihin wannan azaba da zai tinkaro ko idan ba ku bi Allah kun bar ainihin shirka da kuke kai ba sannan kuma in yi bushara ga muminai fallazina فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة ورزق كريم Allah madaukakin sarki ya ce kuma kai musu bayanin cewa fallazina amanu wa amilu salihati dama abun biyu ne babu na uku ranan tashin kiyama babu yan ba ruwan mu dole da ruwanka ko kai fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri babu wani wanda zai tsaya ya ce ai mu ba ruwan mu ba dole ne da ruwanka ko kai mai kyau ka shiga aljanna ko mara kyau ka shiga wuta Allah ya ce ranar da zai rabe hukunci fallazina amanu amilu salihati wayanda suka yi imani suka aikata aiki nagari lahum maghfiratun to suna da wani gafara da Allah zai musu na ainihin zinuban su gaba daya wa rizqun sannan kuma suna da arziki karimun mai daraja shine aljanna Allah zai saka musu da cewa gashi ka san shi zunubi in mutum ya yi ɗin ba zai zama bai yi ba abin da kai kam ya riga ya yiwu amma kuma Allah zai yafe zai shafe sai kaga kaman guri ne wanda yake da ti aka ɗauko fenti aka shafa kaga ina da cin ai akwai amma kuma an daina gani ai kaga da shi da babu duk ɗaya saboda haka Allah zai gafarta musu ainihin zunuban da suka yi sannan kuma zai arzikta su da wani arziki mai daraja shine ainihin aljanna والذين سعوا والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أولئك أصحاب الجحيم sannan kuma ɗaya ɓangaren wallazi na sa'au fi ayatina dama a nan duniyan ake gyara lahira ko a ɓata lahira wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau ka sun gyara lahiransu ranar tashin kiyama za su samu gafara kuma za su samu shiga aljanna wallazi na sa'au fi ayatina wayanda suka yi ta ɗawainiya cikin ɓata ayoyinmu na alƙur'ani mu'ajjizina suna masu gajiyar da ainihin wanda suka bi annabin suna danganta su da gajiyawa suna cewa ba kun je kun bi ba ai kun shiga wahala kun yi kaza har ma wanda suka bin wanda masu raunin imani su rika ganin da ma ba su bi ba yanzu gashi na an shiga takura kaza kaza to shine mu'ajjizina ai mu'ajjizina manitta ba annabiya ai yansibunahum ila al-ajzi suna danganta su zuwa ga ainihin gajiyawa wa yusabbidunahum alil imani suna jinkirtar da su da barin imani aw ko kuma wato fassara biyu ne mai karfin mu'ajjizina yana da fassara biyu ko wannan fassara na farko suna gajiyar da wanda suka bi manzo aw ko kuma a ce muqaddirina ajizana masu kaddara wai gajiyawan mu anhum gabanin su suna ganin mun gajiya ba za mu kama su ba har suna cewa in gaskiya ne azaban a yi mana yanzu azaban ya zo mana a yi mana mana har ma wai mutum zai roƙi Allah Allahumma in kana haza huwa alhaqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samawi aw itina bi azabin alim kaga wannan duk wai rashin gaskatawa ne rashin gaskatawa suna ganin kawai wai azaban ma ƙarya ne ba zai zo ba shine mu'ajjizina a wani ruwayan kuma yana zuwa mu'ajizina to in ya zo mu'ajizina kuma ai musabiqina lana suna masu tsere gare mu wato sun nuna kenan mun yi tsere har sun tsere mana yazun nuna an ya futuna har ma suna zaton wai sun tsere mana mun na kokarin kama su amma sun tsere shi kenan ba yadda zamu yi da su Allah ya ce to masu irin wannan aikin ulaika ashabul jahim yace wa'annan su ne yan wuta su ne ma'abota wuta aljihim suna ne daga cikin sunayen wuta to su ne wanda za a ainihin murza su a cikin wannan wuta din Allah ya kare mu
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم wannan ayar wato ta sauka ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yake karanta wa ainihin duniya suratul najmi da ta sauka yana ainihin karantawa da ya zo wajen afraitumul afraitumul lati wal uzza ko wa manata salisatal ukra to da manzon Allah ya faɗi wannan sai shedan sai ya ainihin jefa a kunnuwan kafirai saboda manzo Allah yana isar da sakon Allah ne musulmi da kafirai gaba ɗaya musamman a harami shikenan sai shaidan annabi ya ce afraitumul lati wal uzza wa manata salisatal ukra kafin ya ce alakumuz zakaru wal unsa sai shaidan ya jefa a kunnan su cewa tilkal garani qulula wa inna shafa'atuhum la turtaja wannan su sun ji haka amma shi manzo Allah bai faɗa ba a wani ruwaya wa yana cewa shaidan ya zo ya jefa a harshen manzo Allah ai manzo Allah masumi ne annabi masumi ne in an ce masumi yafi mahfuzi abinda ake cewa masumi shi kwata kwata a halittarsa babu sabon Allah a ciki gaba daya Allah bai halicce shi da sabo ba to shine manzannin Allah su masumai ne idan aka ce mahfuzi kuma wanda Allah ya kiyaye shi shedan zai iya aini yaudaran shi amma kan ya aikata Allah zai jefa imani ya tuba ko kuma yana yi sai ya tuba shi Allah ya kiyaye shi zunubi ba zai dawo gare shi ba to balle manzon Allah manzanni ma gaba ɗaya masumai ne balle kuma ulul azumi balle kuma shugaban su gaba ɗaya saboda haka anan yawanci zaka ji ana cewa wai a harshen annabi ba harshen annabi bane yawwa a ruwayoyin da ya tabbatar ma malamai suka ce lokacin da manzo Allah dama shi manzo Allah in yana karatu in ya karanta aya sai ya dakata sannan zai ayar gabanta to ya karanta afraitumul lati wal uzza wa manatar salisatal ukra da ya shiru shi kuma shedan dama ai yana cewa yuhi ba'dhum ila ba'din ko shayadin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din to sai ya jefa a kunnen shedanu yan uwansa tunda dama Allah ya ce inna ibadi laysa kalim sultanun bayan Allah na kwarai din ai basu ji ba sai su shedanu mushrikai su ne suka ji wannan tilkal garani qulula wa inna shafa'atuhum la turtaja kawai sai suka ja suka ce shikenan abu yayi kyau ai shikenan ya nuna gumakan mu su ma aini za su yi ceto kaza kaza to shine karshe da aka je manzo Allah ya ce fasjudu lillahi wa abudu sai annabi yayi sujada shine gaba ɗaya suka sujada har mushrikan saboda wai jin wancan abin da ya faranta musu rai suna yin sujada an ce mutum ɗaya ne kawai bai sujada ba yace gaskiya ni dai duwawuna ba zai ba zai haura kaina ba kazo an kai sujada duwawu zai dagu akan kai yace duwawu ya dagu akan kai yace shi kan ba zai sai ya ɗebi ƙasa ya dosa na goshi shine mai ruwan yace ina gani a wani yaki aka kashe shi shi wannan wanda yayi wannan izgili din to shine sai manzo Allah ya shiga cikin damuwa aka ji aka yi ta yayatawa ai da bakin shi gashi ya ce gumaka za su yi ceto kaza shine sai Allah ya tasliyan shi da wannan ayan yace wa ma arsalna min qablika ya rasulullahi karka damu wannan ai harka ce ta shaidan wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin yace ai ba mu aiko wani manzo ko wani annabi min qablika kafin kai ba illa iza tamanna sai yayin da yayi karatu sai kaga alka shaidanu shaidan sai ya zo ya jefa wasu wasi na wani ainihin barna fi umniyati cikin karatun shi abinda baya daga cikin barna zai zo ya jefa ya dagula da ainihin karatun manzan tunda shi shaidan kullun shi aikin shi ya batar kawai sai ya je busa a kullun ainihin waliyan shi cewa gashi gashi to amma fa ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya ce fayan sakullahu ma yulki shaidan Allah zai shafi abin da shaidan ya jefa din yanzu ai gashi shaidan din ya jefan sun yi murnan an yi sujada an yi kaza amma yanzu akwai shi a rubuce Qur'ani ai kaga Allah ya tsarkake Qur'ani daga wannan barnan gaba daya fayan sakullahu ma yulki shaidan sun mai yukimullahu ayatihi sannan Allah zai kyautata ayoyin shi su zamo ayatu mu kamatun babu ainihin shirme babu wannan ainihin barnace barnace a ciki gaba daya wallahu alimun hakim wallahu Allah alimun masani ne da abin da shedan ya jefa hakimun kuma Allah mai hikima ne cikin ainihin makanawan shi da kuma ainihin aikata abin da yake so
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد Allah maɗaukacin sarki ka duba mashi'a na Ubangiji, dama mun ce akwai bisaɗul hikima akwai bisaɗul mashi'a. Bisaɗul hikima shine shari'a da Allah ya shimfiɗa inna Allah la ya'muru bil fasha. Duk abin da Allah zai ce ayi aiki ne na gari, amma kuma wajen mashi'a da irada Allah yana yin abin da yake so. Wannan abin da shedan yayi din, ai shedan din ba da karfin sa ba sai da Allah ya nufi, da Allah bai nufi ba bai sai ba. shine Allah yake faɗin hikiman da yasa ya haka yace wannan abin da shedan yayi din li yaj'ala ma yulqi shaytanu fitnatan saboda Allah ya sanya abin da shedan ya jefa a zukatan nan ya a kunnuwan nan ya zamo fitnatan fitina jarraba lil ladzina fi qulubihim maradun ga wanda dama akwai cuta na ainihin shakku da munafurci a cikin zukatansu wal qasiyati qulubuhum da kuma wanda suke masu ke kasashen zuciya ayin ka lura da kafirai mushrikai masu ke kasashen zuciya da munafikai da suke cikin musulmi su ne suka kuruta abin su ne suka ji amma muminai kan ai gaba ɗaya ma Allah ya tsarkake su daga jin wannan shirman yace dan Allah ya jefa ainihin a jala ko liya jala ma yulki shaytanu fitnatan dan Allah ya sanya abin da shaytan ya jeba din ya zama fitina lil ladina fi qulubihim maradun ga wayanda akwai ciwo na shakku a cikin zukatansu wal qasiyati qulubuhum da masu iya kasansan zuciya wanda su kwata kwata ma ba su shiga ainihin musuluncin ba kasan su ainihin munafikai su kaman gasket ne ta nan bangaren su mumine ne suna sallah ana harkokin musulunci da su ta wannan bangaren su kafirai ne a boye suna tare da ainihin kafirai wai za la kullu zina amanu qalu amanna wai za ka lau ila shayatinihim qalu inna ma'akum su suna baina baina shine ainihin shakku din su kullun suna cikin shakku a cikin wannan ainihin addinin wai suna tsaye a tsakiya idan nan aka bi galaba dama suna ciki idan nan ta ɓaci dama suna nan to haka ake tafiya da su a cikin shakku kasan dama an ce akwai yaƙini akwai shakku akwai zannu akwai wahamu shi yaƙin shine tabbataccen abu mutum ya tabbatar da abu shine yaƙini idan aka ce shakku kuma mastawar ɗarafahu abin da gefe biyun ya daidaita wane yana gida kuwa ya ce eto zai yiwu yana nan zai yiwu baya nan don a irin yanzu yakan zo gida wani lokaci kuma bai zo ba kaga wannan shakku kenan zannu kuma eh ina karfafa zaton yana gida dan ya sha ruwa baya fita ko ina amma kuma ta yiwu ya fita ba mu sani ba kaga wannan zannu kenan yawwa wannan bangaren kuma ta yiwu din wahamu kenan yawwa to shi ainihin munafiki kullun yana tsakiya ne yana shakku ne shine fi qulubi maradun ay shakkun wa nifaqun wanda suke da shakku da nifaka a cikin zukatansu wal qasiyati qulubuhum da kuma masu ke kasashen zuciya wanda su dama mushrikai ne to duka dan Allah ya zamo Allah ya sa wannan abin da shedan ya jefa ya zamo fitina gare su wa inna zalimina Allah madaukakin sarki ya ce ai su dama azzalimai kafirai lafi shiqaqin ba'il suna cikin ainihin sabani ba'idin mai nisanta bisa gaskiya وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وليعلم الذين أوتوا العلم Allah madaukakin sarki ya ce kuma wannan abin da shedan ya jefa din Allah ya bashi ya yi haka ne saboda wali alaman da zina utul ilma saboda wanda aka ba wa ilimi na tauhidi ilimi na ƙur'ani su san cewa annahu shi alƙur'ani alhaƙu shi ne gaskiya min rabbika daga ubangijinka fa yuminu bihi sai su yi imani da shi fatukhbita lahu qulubuhum sai zukatansu ya nutsa zukatansu ya rusina ga ainihin alƙur'ani وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم هم للي الله لهادي الذين آمنوا حقيقة الله من شرير دون دسكي إيماني إلى صراط مستقيم زوا تفركي مديديشي أي كل منا صلى منا جوا إهدنا الصراط المستقيم إن دي هذا تصديقي كيف لا الله بزي بلي كبتا با دق أبن دي كي نبتا سيغا الله سيرد عيني مؤمنين غسيا سيغا دق أبن دي كي بتا با سكي دلوك چند شيطان كاولو يواهي غمتانين شي aka shiga rudu na bata sai kaga muminai na gaskiya sun tsaya akan hanya madaidaici babu bata ba gudu ba jara baya kullun suna nan akan hanya ainihin na siratun mustaqim
ولا يزال الذين كفروا في جزية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية Allah madaukakin sarki yace kuma wannan fa tasliya ne kar ka ga wani an yi wa'azin an yi wa'azin an kawo hujojin an gaya mar gaskiyan ga abin zahiri amma ya kibi Allah yace haka dama ya shirya dama ya ce la'amza anna jahannama min aljinnati wan nasi to in ba kafircen ba da suwa za shiga jahannama saboda haka dama su wayannan Allah ya bari raban jahannama ne yace wala yazalu allazina kafaru wayanda suka kafircen nan fa ba za su guje ba fi miryatin suna cikin shakku minhu daga alqur'ani kullun za ga suna shakku to mu wannan abin da mun rasa gaskiyan abin in ma babban kiyama tunda dama shi kanshi babban kiyama ma ta ci kuma illa bakta ko ko la ta ci kuma illa bakta ba sai ya sha wani wahala ba ba sai da dalili ba sai da komai ba da yawa zaka ga sai ka ga wai mota ne fa mutum yake ja yana cikin jan motan sai ya yi fakin kawai ya kifa shi kenan ya rasu mutane kuma kowa ya fita lafiya wani lokaci mutum yana cikin tafiya kawai ga ya faɗi sai ga ya mutu saboda haka shi mutuwan bagtacen yake zuwa lokaci kawai ake jira ba mun karanta ba wani zamanin annabi suleiman ya zo ji annabi suleimanu yana zaune sai ga mala'ikan mutuwa ya kawo ziyara shi kuma mala'ikan mutuwa dama kowa yana hannun shi wanda yake dogon ajali da wanda ya kusa da me to ga mutumin nan ga lokacin mutuwan shi yayi ga inda aka ce zai dauki ran can guri ne mai nisa kamar yanzu ne mutum yana mai dugurin nan inda za a dauki ran shi din a cana ne kuma yanzu saura 'yan mintuna a dauki ran shi ne mala'ika yake mamaki ke cewa Suleiman wannan bawan Allah fa ga lokaci yayi ga yana nan kuma ga inda za a dauki ran shi kuma mutumin ganin mala'ikan mutuwan da ya kura mar ido gashi a sifar mutum ne amma da ya razana ya Suleiman da Allah a taimaka min a sa iska ya kai ni guri kaza saboda ya nisanci wannan kawai yanzu iska fu sai ta dauke tana kai sai aka zarara kaga kenan ba wanda zai wuce gurin da aka kaddara mar hakanan kuma ba zai wuce lokacin da aka kaddara mar ba wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut duk kasan da Allah ya kaddara inda mutum zai mutum dole sai ya je kuma ba zai wuce lokacin da aka kaddara mar din ba dole sai lokacin yayi yace hatta ta ce musatu bagtatan har sai sa'a tashin kiyama ko kuma mutuwansu ya zo musu bagtatan a farar daya aw ta'ati aw ya'tiyahum azabu yawmin aqim ko kuma azaba na rana bakarara ya zo musu idan aka ce bakarara shine mara haifuwa to rana ma akwai bakarara rana mara haifuwa me ma'anar rana mara haifuwa malamai sun yi fassara biyu suka ce ana nufin ranar yakin badar to me yasa aka ce ranar mara haifuwa saboda la khaira fi lil kufari ranar babu alheri a cikin shi ga kafirai ranar yakin badar kafiran da suka fito jinga-jinga wanda su ne ƙashin bayan kafirci a makka wanda kuma lokacin makka shine tushen matattaran mushrikai ɗin ƙashin bayan kafircin gaba ɗaya mutum saba'in a ranar aka kashe gaba ɗaya sannan kuma aka kama jinga-jingan kafirai mutum saba'in kaga ranar ba karara ce ranar ba za ta haifar da alkhairi ga kafirai ba shine Allah ya ce azabu yaumin aqim azaban rana ba karara ranar ba za ta haifar musu da alkhairi ba wasu kuma suka ce a'a ana nufin rana ranar tashin kiyama ne rana bakarara me yasa yake saboda lalai da ba da shi ranar tashin kiyama shine ranar karshe wanda dare ma babu balle wata rana dama an ce yau zai haifi gobe gobe ya haifi jibi jibi ya haifi gata to wannan ranar tana zuwa ita ce ranar karshe wanda babu dare ma da zai ƙara zuwa balle a sake wata rana shine ma'anan azabu yaumin aqim azaba na rana bakarara amma an ce bakarara misali in aka ce wannan matar aqima ce ana nufin mara haihuwa ce wanda ba ta haihuwa to shine ma'anan yawmun aqimun din aqim din rashin haihuwan shine rashin alkhairi ga wannan ranan ga su kafirai in mun dauka ranan badar ne ko kuma rashin wata rana bayan wannan ranan in mun dauka ranan tashin kiyama ne tunda malamai sun yi fassara biyu akan aini yawmun aqim الملك الملك يومئذ لله يحكم بينهم م. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الله مدوكاكين سركي يace الملك يومئذ يومئذ a wannan ranar ranar tashin kiyama almulku lillahi mulki gaba ɗaya zai koma hannun Allah dama Allah shine mai mulki na gaskiya shine mai mulki na hakika shine mai mulki kadimi abadi azadi abadi duk wani mai mulki in aka ce da mai martaba ne in aka ce yanzu mai martaba ne to da ba mai martaba bane kuma nan gaba ma zai zama ba mai martaban ba to irin mulki kenan mai gushewa saboda haka mulkin duniya mulki ne wanda in ma ba a tuɓe shi ba ran da ya mutu tinkan abin ne shi ma ba mai martaba ba ne duk wani mai martaba duk wani mai mulki yana zama mai mulki ne yana raye yana mutuwa ya zama ba mai mulki ba balle kuma an yi tashin kiyama kai kowa ya mutu saboda haka mulki ya zama na Allah gaba daya da mulki majazi da kowane irin mulki ma gaba daya dunkule ya zama babu ya zama na Allah gaba daya shi yasa ma ranan Allah zai ce limanil mulkul yawm yau kuma waye wani mai mulki saboda sarakunan an rusa wanda za a nada a aljanna wai za ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira a akwai mulki aljanna ko ra'aita na'iman wa mulkan kabira to wannan an rusa wannan ba nada ba saboda haka ranar ba wani mai mulki sai Allah wayannan wanda Allah ya dasa zama masu mulki din Allah ya riga ya rusa su wayancan kuma da za su yi mulki aljanna ba a nada ba saboda haka limanil mulkul yau shine yace al mulku yawma lillah a wannan ranar da za a yi tashin kiyama mulki gaba ɗaya ya zama na Allah dama Allah ai shine yace qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha to Allah ya riga ya tube din dama shi yake bada mulki ga wanda yake so ya kwace mulki a wanda yake so to yanzu wanda ya bawa din ya kwace wanda zai nada aljanna ko ba nada ba saboda haka limanil mulku yawm lillahi alwahidil qahhar ya ce almulku yau mai izin lillah a wannan ranar tashin kiyama mulki gaba ɗaya zai zama na Allah babu wani mai mulki mai martaba sai Allah ya hukumu bainahum to a wannan ranar ne hikiman Allah zai hukunci tsakanin su kasan duk lokacin da aka ce ana son a samu cikakken ainihin adalci a samu mai cikakken mulki kuma mai cikakken adalci kuma mai cikakken sanin kes ɗin kaga za a gama ainihin adalci shi wannan an san dukkanin nan ba wanda ya kai shi adalci kuma yanzu shine alƙalin alƙalan gaba ɗaya abin a hannun shi yake shi zai hukuncin kuma abin a gaban idan shi ya faru kaga za a gama samun ainihin adalci ko to waye fi Allah adalci waye fi Allah sanin abin waye fi Allah mulki ranar an kwace mulkin ma gaba ɗaya saboda haka kaga rana ne wanda za a yi kowa adalci dama Allah ya ce inna Allah la yazlimu mithqala zarra faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarahu ranan komin kankantan alkhairin da kai kaga ba wai cewa kai sa ya rahu zai gani amma fa dan ka gani din baka yi qualifying ba sai aikin alkhairin yayi yawa yafi na sharrin kamar yanzu ne idan aka zo aka yi zabe a siyasa kowa ai iya abin da ya samu na kuriya din ai za a kirga ko amma idan abin da ka samu na wani ya bi naka ai kaga an rusa ka saboda haka duk abin da ka aikata komin kankanta za ka gani amma ba ka yi da yawa yadda zai rinjaye na shari saboda in na shari ya rinjaye na alkhairi to fa ba kai wa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man kabat mawazinuhu yawwa to haka nan yace almulku yawma idhin lillahi yahkum bainahum a wannan ranar mulki na Allah ne shi kadai kuma Allah shi zai hukunci tsakanin su ranar Allah shine alƙalin kowa Allah shine zai hukunci kuma hikiman Allah a ranar ba wani neman shaida a waje kai ne shaidan a kai da za a yi hukuncin dama ko a duniya an ce al-iqraru aw lamina shuhud yanzu misali a kotu ne aka kamo ka aka ce malam awul yayi karan kai na binka dubu ɗari biyar ce ranka ya daɗe na tabbatar da yana bi na wannan kuɗin ba kai yayi mun ba za mu mun shaida an kiraro wala mina shuda bakin sa ya faɗa to a ranan kai zaka faɗa da bakinka Allah ya ce iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka ba ba za mu nemi wani shaida ba karanta da bakinka kai da kanka zaka karanta rana kaza nayi kaza nayi kaza in zaka yi taurin kai sai a ce to an fasa bakin ya ce hannu yaya al-yawm naftin wa alabuwahim wa tukallimuna aydihim hannu sai a ce yau an fasa baki ya magana hannu yayi bayani hannu zai rika yi kafar ka kuma ta rika bada shaida wata shadu arjuluhum bima kanu yawwa saboda haka a wannan ranar Allah zai hukunci tsakanin ainihin bayin Allah fallazina amanu to ga yadda hukuncin zai kasance fallazina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani da Allah sannan suka aikata aiki na ƙurai kaga abin dama biyu ne imani ba aiki ba zai ma amfani ban dai lokacin aikin yayi aiki ba imani ba zai amfani ba dole sai an hada biyu fallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki na gari aiki mai kyau to waɗannan kan fi jannatin na'im suna cikin aljanna mai ni'ima
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين كذبوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين الله مدوكاkin sarki yace والذين كفروا wayanda ko suka kafirce suka kin imani wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu to fa ulaika lahum azabun muhin wayannan kuma za ainin za a hada su da azabun azaba muhinun wanda yake mai wulakanci azaba mai tsanani na kaskanci na wulakanci zai same su a wannan ranar kaga shikenan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri wanda suka yi mai kyau an zuba su aljanna wanda suka yi mara kyau an watsa su a wuta shikenan an gama hukunci shi yasa a ranar wajen yin hukuncin a wurin Allah rana ne wanda yake bai wuce kiftawan ido ba wa ma amru sati illa kalamil basar yahu aqrab amma wajen kuma wahala da tsangoma da tashin hankali a wajen kafirai sai ka ji Allah ya ce fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana saboda shi Allah ba zamani a wajen Allah shi Allah ba ruwan shi da zamani ba ruwan shi da guri zamani din a dangance da ku ne a wurin Allah kaman kiftawan ido ne amma wajen wahalan da kafiri zai sha sai ya ga kaman shekara dubu hamsin ne kuma hakanan za a tsawaita hakanan kuma za a gajarta din aha والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين sai Allah madaukakin sarki ya ce wallazina hajaru wa'inda ko suka yi hijira fi sabilillahi cikin tabarkin Allah suka yi hijira suka bar garinsu na haifuwa garin arzikinsu garin ainihin zamansu suka bari ilal madinati suka koma madina to kaga yace hajaru fi sabilillah ko a hadisi ya zo faman kanar hijiratu ilallahi wa rasuli sai yace fa hijiratu ilallahi wa rasuli ومن كان هجرته لدنيا يصيبها او امراه yankiwa kaga duk akwai lokacin da aka zo za a yi hijira akwai wanda sun yi hijira ne tsantsa dan Allah wani ya bar iyalan shi ya bar dukiyarsa ya bar gidan shi ya bar komai ya tattara ya fita wani shi kuma dama dan kasuwa ne kuma abin da yake siyarwa musulmi ne suke siye to sun tattara sun koma Madina ba ciniki shi yasa ya tara kayan komutsan kasuwancin shi yayi can kaga liduniya yusibu kenan haka nan a wimra'atin yankiwa wani yana neman aure ne an gama komai an zo kaf da za a yi abin sai aka ce ai babanta da ita gaba ɗaya sun yi jira shi ma yace ba zai yi hakura da ita ba sai bi ko da musulmin ne fa Allah ya san zuciyar shi in dan wannan ya tafi Allah ya ce fa hijratu ila ma jira ilayhi shi yasa anan ma Allah ya ce wallazina hajaru fi sabilillah bai sai hajaru kadai ba saboda hajaru din akwai matsala akwai wanda yayi hijiran hijiran a zahiri kam a bar makka a kowa madina shine hijira ko to amma a zuciyan dan me aka yi hijiran shine point din dan me aka yi Allah ya ce fi sabilillah wanda suka yi hijira dan tafarkin Allah dan bin Allah dan son Allah dan son addinin Allah sun maƙutilu sannan wanda suka yi hijiran nan aka kashe su suka je suka yi jihadi aka kashe su ko kuma hanyar hijiran aka kashe su au matu ko kuma suka mutu ko da akan shimfiɗan su ne tunda sun yi jira sannan suka mutu ko akan shimfiɗa ne la yarzuqannahumullahu rizqan hasana Allah madaukakin sarki yace la wallahi yarzuqannahumullahu lalle Allah zai arzikta su rizqan hasana wani arziki kyakkyawa shine ainihin aljanna shine arziki na aljanna Allah yana lillazina ahsanu husna wa ziyada to Allah zai arzikta su da arziki na aljanna وإن الله لهو خير الرازقين الله لهو للي الله شيني خير الرازقين في أيام ما سأرزق تاوى هكذا ينزو أنا سيدا أكا فتي عيني مؤمني غا أبن دزا باس الجنة سننكم أكا قال تشيوى مهاجري سبو دا مسأي هجرات مسأي هجرة باك ألمين أبو بني منزون الله لكيش ينا تشيوى بعدين هجرة با da na zamo ɗaya daga cikin mutanen Madina kaga hijiran manzo Allah da kanshi fa yake cewa ai ni ku mutanen Madina yadda muke da su duk inda kuka shiga nan zan shiga duk inda duk kwarin da kuka je sai yake cewa ba dan hijira ba kaga kenan ashe hijira din yana da wani ainihin miza yana da wani ainihin daraja na musamman wanda kowaye in dai bai samu wannan hijiran ba to bai kai muhajiri ba yawwa wato shi ba su bane shi dan hijira ne eh dan hijira ne dama ya ce a shi yanzu mutumin madina ne ya ce ba ku ga mutane ai a wani yaƙi ne da aka je an gama jihadi manzo Allah ya zo ya rika ba da ainihin dukiya ya rika ba da dukiya ya rika ba da dukiya su mutanen madina bai ba su ba suka shiga matsala mu jihadi nan ba tare muka je muka yi ba mu ma tare aka sha wahalar nan amma ki yana raba mutane bai ba mu ba annabi har ya ga sun fara abin nan sai yake gaya musu yake cewa ni kan mutanen madina ya ce yanzu ku ba za ku yadda mutane kowa ya tafi garinsu da dukiya arzikin duniya ku ku koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garinku ba shine a cikin ainihin bayani yake cewa aini ba dan hijira ba ma yace duk wani kwari in za shiga ce wannan kwarin suwa ne wannan ungungun suwa ne wannan kaza yace ni ne yan Madina zan shiga shine zai yake ce musu aini ba dan hijira ba da zan zamo ɗaya daga cikin ansarawa kasan akwai ansar akwai muhajirin ko to shine annabi yake cewa ba dan hijira ba da zan zamo ɗaya daga cikin ansarawa kaga kenan wannan ainihin hijira din yana da wani daraja na musamman akan kowa shi yasa nan ma sai Allah ya sake ware su yace wallazina hajaru wayanda suka yi hijira amma hijiran fi sabilillahi suka yi dan tabarkin Allah sun maƙutilu sannan aka kashe su aw matu ko suka mutu to la yarzuqannahumullahu rizqan hasana yace lalle haƙiƙa Allah zai arzikta su rizqan hasanan wani arziki kyakkyawa wa inna Allah lahu khairur raziqin Allah lalle shine ainihin fiyayyen mai arziktawa duk wani mai arziktawa ba wanda yake Allah shi yasa malamai suke cewa ka saki kowa ka rike Allah duk wanda kai tunanin wai shi zai arzikta ka to fa ainihin ba lalle ne ka samu wannan arzikin ba kuma arziktawan majazi ne arziki na gaskiya wanda zai arzikta ka shine Allah Allah shine fiyayyen mai arziktawa wanda an karke shi ka huta Allah ka arzikta mu ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wa'yannan bayin Allah, muhajirai la yudikilannahum Allah ya ce, Wallahi, yudikilannahum lalle Allah zai sanya su mudkalan ko madkalan bi dammin mimi wa fatiha ko kai wa mim din rufu'a ko kai mata fata in kai rufu'a din zai zama masdari ma'ana la yudkhilannahum aljannata kenan zai sanya su aljanna mudkalan ai idkhalan zai sanya su aljanna irin shigar wanda yardauna za su yarda da shi kasu yanzu misali wani abu ne ya faru sai mutane suka zo kowa ya halar kai wani ya kazo ya ce tab ai ni ina fitowa bakin kwalta na gamu da alhaji wani ya dauko ni a mota mai AC har cikin gurin aka saka ni kai ba ya ce wai mu irin wahalan da muka sha ai kaman na koma ma a azumin nan ne ta kaza na je aka ta ture ture to mulkalan yarda wani kenan Allah zai sa su aljanna kuma irin shigar da wanda za su yarda da shi ba tashi hankali ba ba komai kawai za su ji su ne suna ciki a cikin limana shine mudkalan kenan idkalan idan kuma yazo da ainihin madkalan haka ne ba idan yazo da ainihin madkalan da fata ai yana nufin maudi'an la yudkilannahum Allah zai sanya su madkalan guri yardaunahu wanda za su yarda da shi shine aljanna sannan kuma aljanna ma Allah zai ba su yardan shi waridwanun minallahi akbar kaga za su gama yarda kenan madkalan yardauna wa inna allaha la'alimun halim yace lalle Allah la'alimun haqiqa Allah masani ne da niyoyin su halimun kuma Allah shi mai hakuri ne bari musu hukuba kowa Allah ya san niyyar shi Allah zai kama shi ne ko zai saka mar ne da abin da ya kulle aniyan shi zai aikata mu
ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور Allah madaukakin sarki ya ce zalik al'amarin kam shine wannan abin da muka kissanta muku duk abin da aka kissanta dinnan shine akan hanya shine al'amarin zai tabbata da shi wa man aqaba duk mutumin da ya saka ainihin cutan da aka mar bi misli ma uqiba bi da kwatankwacin irin ainihin cutan shi da aka yi an cuce shi ne sai ya saka da daidai cutan da aka mar kaga dama Allah ya ce me wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha ko sakamakon mummuna shine mummuna irinta in amma abu zaka saka ka saka daidai yadda aka ma wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi to shine yace wa man aqaba duk mutumin da ya saka ainihin cutan shi da aka yi bi misli ma uqiba bihi da kwatankwashin ainihin abin da aka masa na ainihin laifi ya saka daidai da wannan abin da aka yi mishi sun mabugi alaihi sannan aka yi zalunci a kan shi aka ƙara zaluntan shi to fala yansuran da wallahu Allah ya jibinci haƙiƙa Allah zai taimake shi to kaga nan wanda ma aka cuce shi ya saka kenan aka ƙara cutan shi to ina da wanda bai cutan komai ba aka cuce shi mutanen da ba abin da suka yi kawai illa an ya ƙulu rabbun Allah su kawai ba su da wani laifi sun ce Allah shine ubangijinmu sai aka zo a kore su a gidajensu aka bi su aka ce suka gudu aka yi kaza aka yi kaza to kaga wannan sun suka fi cancanta ma Allah ya taimake su saboda haka la yansurannahu Allah Allah ya ce lalle Allah zai taimake shi saboda haka shi zalunci ba kyau duk lokacin da mutum ya zalunci wani to fa lalle wanda aka zalunta din Allah yana tare da shi Allah yana cewa ittaqu da'watal mazlumi ko ku kiyayi addu'an wanda aka zalunta in dai aka cuci mutum har yayi addu'a yace Allah ka saka min to fa zai saka din wannan ainihin saurarawan kaga ka cuci wannan ka cuci har ma zaka ji mutum yana igraya ha da za wani abu da ba yi ba yau shekara nawa muke abu kaza istidraji ne tara ka ake yi ran da aka zo kamun abun ba kyau kuma in ma ga cewa ga wane ma shekara nawa yana yi ya mutu lafiya ya mutu to ya mutu lafiya amma ya tashi lafiya ne ai ba mutuwa lafiyan ba a tashi lafiya a tafi lafiya a shiga ƙarfi ba saboda haka zalunci ba kyau Allah ya ce la yansurannahu Allah shi hikima na Allah komai yana da lokaci kuma idan Allah ya ba mutum lokaci ya aramar wannan lokacin to ban ba lokacin ne ba duk abin da za ku yi ba zai yi ba duk yadda za ku yi gashi nan zai kashe zai yi kaza zai yi kaza ana ganin kamar ya gagara in yayi magana ana tada hankali ana duk akwai lokaci ana nan ana lokacin yana yi sai kamar tsimma a ruwa shikenan kuma an rabu saboda haka la yansuranna hulla yawa sun mabugi alaihi to la yansuranna hulla Allah ya ce lalle Allah zai taimake shi inna Allah la'afuwun gafur lalle Allah la'afuwun mai yawan abuwa ne ga muminai gafurun kuma mai gafartawa ne ga muminai na ainihin dukkan abubuwan da suka yi in sun nemi gafaran Allah Allah zai gafarta musu ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك Allah maɗaukakin sarki ya ce, To, wannan taimakon da Allah ya ce zai musu shine zalikan nasir wannan taimakon da Allah ya ce zai taimaka wanda aka zalinta, to fa bi annallaha da cewa Allah yulijin lailafin nahir wato wani hikima ne zai kawo mai ikon wannan shine fa ya ce zai taimaka, wanda yake shigar da allaila dare fin nahari a cikin yini. wa yulijun nahara kuma ya shigar da yini fil laili cikin dare wani lokaci kaga ai da dare da rana daidai suke rana awa sha biyu dare awa sha biyu idan Allah ya so wani juyi sai kaga rana ya zama awa sha uku dare ya zama sha ɗaya wani lokaci ma ranar sai ya zama awa sha hudu daren awa goma wani lokaci kuma sai a juya daren ya yi tsayi ranar ya wa yake wannan shine Allah to wanda da dare da rana ma yake shigar da wani cikin wani balle kuma ya taimaka wa wanda aka zalunta zai gagare shi aha zalika bi anna Allah yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layl wa anna Allah sami'un kuma Allah madaukakin sarki mai ji ne ga ainihin duk wanda ya kira shi a cikin muminai ko kuma mai jin addu'a ne na muminai basirun kuma mai gani ne na duk abin da ake aikatawa duk abin da aka yi Allah yana ji yana gani saboda haka babu abin da zai gagari ubangiji kuma babu wanda ainihin zai abu ya ce Allah bai gani ba ko Allah bai ji shi ba babu wannan ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك النصر أيضا Allah ya ce fa zalika hakika wannan ainihin taimakon da Allah ya ce zai taimaka wanda aka zalinta bi anna Allah huwal haqu da cewa Allah fa shine gaskiya shine gaskiya na kwarai tabbatacce wanda shine kadimi ba shi da farko ba shi da ƙarshe wa anna ma yad'una min dunihi kuma duk abin da suke bautawa koma bayan Allah duk abin da suke bautawa ba Allah ba huwal batil wannan shine barna shine ƙarya Allah yana cewa qul ja'al haqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa to duk abin da ake bautawa inde ba Allah bane to wannan abin ƙarya ne barna ne wa anna Allah kuma lalle Allah huwa shine al-aliyu madaukaki akan komai mai iko akan komai alkabiru kuma shi Allah shine mai girma allazi yazguru kullu shay'in siwahu wanda komai yana kankanta an ba shi ba ka san an ce alkabiru in wani aka ga yawa ba Allah ba alkabiru mai girma da can karami ne ya zama mai girma in tsoho ne aka ce abuna shehun kabir da can yaro ne ya yi kwanaki ya yi shekaru har ya zama shehun kabir to amma shi Allah in an ce kabiru ana nufin kadimu ne yawa Allah shi ba wai da karami ne ya zama babba dama tun asali Allah haka yake shi kadimi ne azali ne abadi ne shi yasa yace yasguru lahu kullu shay'in kowane abu yana kankanta in dai ba Allah ba Allah zai yazguru kullu shay'in siwahu wanda komai sai ya zama duk inda ka ji an ce kabiru da zai zama sagiru daga sagiru ne ya zama kabiru to amma shi Allah shine kabiru mutlaq wanda shi babu wani lokacin da yake sagiru sannan ya zama wannan kabiru din shi azali ne abadi ne aha bismillah ko lokaci yayi to alhamdulillah bunda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi bunda muka yi kure Allah ka gafarta mana Allah ka biya mana bukatoci na alkhairi Allah ka kare mu da dukkan sharri da bala'i Allah ka saka wa iyayenmu da malamanmu da alkhairi Allah ka rufa mana asiri Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani akwai mai tamba ehe mace ce wani ya sake ta da sake ta sake biyu da ɗaya na biyu tana cikin na uku sai wani ya zubi aure ta sai kuma shi ma wanta ya zo ya ce a komar da ita eh to ka ce ta fara jini na uku ta yi jini tsaya ta yi na biyu tana cikin na uku ta shiga na uku ai jini na uku yana zuwa ta gama idda ko ya ce ya mai ita ma bata koma ba a cikin jini dama ai ana aure a jini kawai in an gama idda yin aure a jinin haila ba laifi ba ne kawai dai yin aure ana cikin idda shine laifi shi idda kuma tsarki uku shine iddan yana sakanta ba tana cikin tsarki ba da ya sake ta ba tana tsarki ba to yanzu jini na farko yana zuwa ta ga tsarki daya to wannan jinin in ya dauke ta shiga tsarki na biyu idan wani jini yana zuwa ka gane ta ga tsarki biyu jini biyu ba to idan wannan jinin ya dauke ta shiga tsarki na uku jini na uku yana zuwa ta ga tsarki uku ta gama saboda haka yanzu mijinta na farko ya zo ya sai dai ya sake sabon aure sannan wannan shi ma ya zo sai a yi takara wanda ta zaɓa sai ta aura kwarai da gaske yanzu ta samu yanci tunda ta gama idda kasancewan tana cikin jini wannan jinin dama ba shi bane iddan ne kuma iddan shi ya riga ya kare tsarki ne a mazaban malikiya wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru suka ce salasatu ataharin ne yawa tsarkin da yake tsakanin jini shine shine qur'i shi yasa ma suka ce ko daga sakanta yana sakanta da minti biyu sai jinin ta yazo ta ga tsarki da ai shi yasa ma yawanci malamai suke cewa in mutum ya saki mace in yana son ya aure ce da yana yaudaran kanshi da watanni ka san wani wani ya ce ai ba ai wata uku ba za a iya gama idda a cikin wata ɗaya da kaɗan wata ɗaya da kaɗan saboda shi jinin haila ɗin idan ya zo in dai ya ɗauki lokaci ko da awanni ne ya ɗauke ta ga jini ɗaya misali ya sake ta ya yi wata guda ana malam kamar yana kuma ni sai ta horu ba ta ga irin gidan nasu ba kuma ni mana a yanzu na ji an ce buɗe baki ma da kyar me sai da aka yi wajen wata ɗaya da rabi wai shi dama duk yana so ya maida wai yana so ya hora ta ne wata ɗaya da rabi sai ya je sai ya ce ayi ai mun karbi sadakin ta sadakin matar tawa ya maka ta kotu alƙali farko abin da zai kawai a kata in an kawo ta kin gama kin gama idda eh ya aka yi kika gama sai alƙali ya gayyato mata wanda suka san harkan abin tunda harkan jini harka ne na mata ta ce dole mai fura da ala mai banke da Allah ku ji mana yarinyar nan wance aka yi ta ce ran da aka sake ni ranar juma'a a ranar da yamma jini na ya zo kuma ran asabar da yamma ran lahadi ma na yi azumi ran asabar da yamma jini ya ɗauke kuma ni dama al'ada ta in jini na ya ɗauke kwana sha biyar yake dawowa ana yin kwana sha biyar sai wani jini ya zo jini nawa jini biyu a cikin kwana nawa kwana goma sha shida ko sha bakwai tace kuma shi ma da ya zo a ranar da ya zo washe gari sai ya ɗauke da ya ɗauke kuma ranar sha biyar sai ya ƙara zuwa kaga a wata ɗaya da kwanaki eh tana gama bayanin nan alƙali dama inna Allah antu inna Allah ya'murukum an tu'adul amanati ila aliha alƙali harkan jini ba harkan shi bane zai tambaya ne dudu mai bura ladi mai bankeya suka ce yanzu yan matan da haka suke sai a ce shikenan ta muka ba mu guri ta gama shikenan eh mu mun dauka eh ɗayan nan sai ta ta wanki yawwa wannan ma sai ta ta wanki kuma shi ma na ukun nan sai an yi har an ku wanki ne kuka ɗauka a haka ku ƴan mazhaban wa ku ƴan mazhaban wa a mazhaban malikiya wanki biyu ne yawwa wanki biyu ne tsarki uku ka gane ba wannan na ukun ba sai an wanke ba wannan na ukun yana zuwa yana zuwa ya shi za saura yana zuwa an ga tsarki uku shine wannan tsarki ukun kuma ya halitta ta ga maza ce yanzu ka janye wancan tambayan an koma shakai gada to shi ke nan eh a ba zai iya ba amma ban san irin shakai kaɗan ba shi fit da kai ana yi da muddinnabi hudu ne muddinnabi hudu din nan kuma kowane muddinnabi ɗaya in kana son ka gane ainihin girman shi shine ka samu mutum madaidaici wanda ba mai babban tafi ba ba mai kuma ƙananan tafi ba madaidaicin mutum sai ya haɗa tafin shi biyu sai a cika tafin da hatsi ko shinkafa ko masara ko me idan an cika tafin to duk tasan da aka dura wannan tafin ya zo cikin wannan tasan shine mudunabi tunda ko yanzu mudunabin ba makera ne suke kera ba wani za ga kato wani ka kankani wani ka kaza to wannan shine ma'auni madaidaicin mutum ya haɗa hannu biyu a cika mar da hatsi ya dura in ya zo daidai shine daidai mudunabi in ya wuce mudin nabi bai kai ba in ya je ƙasa ya kwanta wannan mudin ya yi girma kawai wannan shine yanzu shakai kaɗan kan in aka yi wannan awon guda hudu shakaɗan ya cinye wannan shakaɗan shi kenan ya kai da kai in ko bai cinye bai kai ba shine magana aha alhamdulillah Allah ya mu dace bunda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi bunda muka yi kuri Allah gafarta mana Allah ka biya mana bukatoci na alkhairi Allah kare mu da dukkan sharri da bala'i Allah ka rufa mana asiri Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani iyayenmu da malamanmu wanda suka rasu Allah ka ji kansu rama gafarta musu wanda suke raye Allah ka samu goma da su lafiya mu rabu lafiya da mu da su gaba ɗaya Allah ka samu cika da imani marasa lahiyar mu na gida da na asibiti maza da mata yara da manya wanda muka sani da wanda mu sani ba da wanda muka halarto da wanda mu halarto duk Allah ka ba mu lafiya masu lafiya Allah kara mana lafiya da zaman lafiya da wanyewa lafiya Allah ka samu gama da duniya lafiya dukkan masu yi mana alkhairi Allah ka saka musu da alkhairi masu roƙon addu'a na gida da na waje da na ciki da wasu garuruwa gaba ɗaya Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi dukkan wanda muke alƙawarin zamu musu addu'a da mu kanmu da iyayenmu da ƴan uwanmu da masoyanmu gaba ɗaya bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana dukkan alkhairin da kake bawa bayinka a wannan wata mun roƙe ka Allah ka bamu Allah ka sanya mu a cikin bayinka da kake yantawa a wannan wata Allah ka yi mana ahuwa Allah ka sa mu dace da sunnan manzonka sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mu dace da wannan dare na Lailatul Qadri wanda ya fi dare dubu alkhairi dare wata dubu alkhairi Allah ka taimake mu Allah ka sa mu ga duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani Fatiha da Ayatul Kursi da Salatul Fatiha bismillah الله لا إله إلا هو اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح
Allah sa ka zakari Allah ya karfafa malam Allah ya kara malam lafiya makarantar Allah ya mata albarka Allah rufa asirin Allah biya bukatun alkari Allah ya sa mana ɗaya cikin wanda da ke alƙyanta a wannan wata mai alfarma duka abin da muka sa ga wani alkhairi Allah ya sanya musu albarka yan kasuwa cikin mu Allah ya musu albarka a kasuwar su masu sana Allah ya taimake su masu aiki Allah ya kara darajar su fatiha ayatul kursi salatul fatih abinda malai roƙa wani Allah ya amsa wani albarka ne sallallahu alaihi wasallam الحمد لله ولنا رمضان حما كان إياك ولنا الله لا إله إلا هو لا يناديهم كفا ولا يحيون شيئا إلا ما شاء صلى الله على سيدنا محمد الفاتح وهدي إلى سلام صلاة تفتحنا أبواب إلى وتصدق ركعنا أبواب الشاطئ وتكون وسيمنا وسيم أنت أنت مولانا فني ولا من النسير والحمد لله الذي وهب لي عليك والإسماعيل إسحاق من ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة وذاتي وقنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله